ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب النهي عن الوصال في الصيام babin da ya zo na an hana mutum ya yi ɗore ka yi azumi lokacin shan ruwa ka ce ba za ka sha ruwa ba kuma za ka wuce قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال manzon Allah ya hana a yi ɗore azumin ɗore kenan ko faƙalu ya rasulallah sai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa'in na ka tuwasilu kai kuma tabbas kana yi faƙala sai ce inni lastu ka hayatikum inni ut'amu wa usqa ni ba kaman ku ba ne ubangiji na yana ciyar da ni ya shayar da ni shi sa don ban ci abinci ba kada ku tsammanin cewa ina cin jin yunwa kenan to me wannan hadisin ke nuna wa kenan na ha anil wisal manzo Allah ya hana yi wisali shi to ai kai kana yi ma'ana har manzo Allah bai isa ya saba ma sunna ba kenan ko eh ba haka ba ne ba to da aka faɗa sai ce me sai ce a a ai ni matsala ta ta sha bamban da taku ku dangane da ku matsalan akwai matsala a ciki ni kuwa fa hadisi na biyu shine ya bayyana ya fito fili ya faɗa ma'ana ba wanda ya isa ya ɗauki addinin musulunci ko sunna ko menene ya yi muradin kansa bukatan kansa in ya saba sunna sai ya yi bayani ko ya nuna gazawarsa ajizanci na ɗan adam amma ya zama za a nuna ƙarfi ba zai taba yiwuwa ba ba za a taba samun zaman lafiya ko ba za a taba samun fahimtar juna ba an fahimta قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم ياتي iyakum wal wisali iyaku ku kiyaye azumin ɗori kenan iyakum wal wisali so biyu kalu sai suka ce fa'in na ka tuwasilu to ai kai tabbas inna harfa tauke da tabbas lallai manzo Allah kai kana yi ai ya rasulallah kala inni lastu ka hayatikum ni ba kaman ku bane inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqi ubangiji na ke ciyar da ni ya shayar da ni ya bani abinci ya bani abin sha ba lalle sai kun gani ba shi yasa ni ko na wuce na zarce ba na cikin jin yunwa ba abin da ya min zafi to me yasa suka samu dama manzon Allah ya faɗa ba su ce ai kai kana kai kana yi saboda sun san manzon Allah gaskiya yake gaskiya yake so kuma sun san abin da ya fada din nan abin da suka fada din nan su ma gaskiya suka fada ba gaskiya suka fada ba gaskiya suka fada manzon Allah shine ya hana su su ga gaskiya su yi shiru saboda baya ganin gaskiya ya shiru to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyawawan ɗabi'unsa kenan da aka yada addinin musulunci da su kyawawan ɗabi'u in ba haka ba ai an san manzo Allah Allah zai iya mishi hukuncin shi daban hususiya Allah zai yi mishi kaza Allah to amma tunda abu bai fito fili ba sai sun nemi bayani da suka tambaya manzo Allah ya fushi ya ce a ai tsakani na da ku akwai akwai bambanci ba ɗaya bane ni ubangiji na yana shayar da ni ya ce ku kuma fa in kuka dore to akan yunwa za ku yi kuma kun san ina tausaya muku kenan ina tausaya muku ba don tausaya ba sai kyale kuma na wanda ya gaji wanda ya sha wahala ai zai daina sallallahu alaihi wa sallam babu siyamu allazi yaqtulu khata'an aw yatazaharu imamu malik zai bada fatawa mutum in ya samu ya sha daga ko kafara ta kama shi na azumi ko rantsuwa ko ya yi zihari ko ya bakance ko menene ya zama na azumin da zai daɗin na wata biyu na jere ko wata ɗaya jere ko sati ko menene jere to azumin da ya kama ka kafara ta kama ka za ka yi azumi jere an hana ka sha ko ɗaya in kai hamsin da tara sura ɗaya shi ka sha da gangan ya zama me shi a sake lissafi to in kana cikin azumin sai rashin lafiya ya kama kafa tana cikin azumin sai haila ya zo mata azumi ya karye ko rashin lafiya ya kama shi sai sha azumi saboda rashin lafiya in ya samu lafiya ya zai yi tsorawa zai yi ko kuwa zai sake lissafi ne eh yanzu kai tsaye kake daukar fikihu daga imamu malik fa ba ka ba ba muftasar ba ne ba mudawwara ba ce ba ba kaza kaza ba duk littafin malikiya yanzu kai tsaye kake daukar hukunci daga imamu malik قال حدثني يحيى وسميت مالكا يقول yace naji imamu malik yana fadar cewa ahsanu ma samitu fi man wajaba alaihi siyamu shahrayn mutatabi'ain imam malik yana yin adalci yana fito da kalmar da ke nuna cewa a mazhabin da ya tafi din nan ba shi kadai ya jiyo ba daga malamai amma abin da shi fi ganin kyansa kenan bai hana in kaga kyan wani abin kai ma ka dauka ba sai yasa ce ahsanu ma samitu fi man wajaba alaihi siyamu shahrayn mutatabi'ain fi qatl khata'in aw tazahara wai abubuwan da na jojin malamai abin da na fi ganin kyau shi shine wanda kafara ta kama shi azumi da zai yi jere ba sai ya sha ba fa'arada lahu maradun yaghlibuhu wa yaqtau alayhi siyamuhu yana cikin azumin tsaka da azumi sai ya kamu da rashin lafiya ya kamu da rashin lafiya rashin lafiyar da ya hana shi yin azumi annahu in sahha min maradihi wa qawiya ala siyami ai dole ya sha azumin tunda ba shi da lafiya yace to in ya samu lafiya falaisa lahu an yi akhira zalika yana samun lafiya sai ci gaba da azumin shi wa huwa yabni ala ma qad mazami siyami zai dora akan abin da ya wuce cikin azumin da yayi ba sabon lissafi zai fara ba wa kadhalika al mar'atu yace haka mace yajibu alaiha siyamu azumi ya wajaba akanta fi qatl nafs fi qatl an-nafs khata'an mace ta kashe mutum akan kuskure za ta yi kafaran azumi wata biyu jere tana cikin azumi wata biyu din nan sai haila ta zo mata sai ta dakatar da azumi din in ta gama haila din sai ta dora ta cika azuminta saboda shi ma larura ce da za ta hana yin azumi idza hadat bayna zaharai siyamiha annaha idza tahurat la tu'akhkhiru siyam wa hiya tabni ala ma qad samat za ta yi gini ne akan abin da ta yi ta yi guda talatin ko guda arba'in ko guda ashirin shi haila ta zo mata shi ta dakatar da azumin in ta yi tsarkaka daga haila ta yi wakata komai sai ta tsora ta karasa azuminta saboda larura ce ta sa azumin watan ramadana duk abin da yake da wahala shine watan ramadana shi ke da wannan alfarma to in mace na azumi watan ramadana haila ta zo mata fa in mutum yana azumin watan ramadana rashin lafiya ya kama ba ma rashin lafiya ba da lafiyarsa da karfi in ya tafiya an ba shi izini ya sha ba haka bane ba akwai abin da yafi wannan mamaki ba rashin lafiya bane lafiyarsa kalau ya fi ma wayanda ke zaune gida lafiya amma matafiyi ne shari'a bata ba shi izini ya sha azumi ba alabashin zai rama ba to shari'a kenan abinda shari'a ta ce kayi sai kayi shine kayi shari'a ba ka zabi zabin kanka ba an fahimta misali mutum ya tashi je aikin haji sai da ya je makka shi samu duwatsu guda uku wani dutse aka ce tsaya wajen cin safi har yamma jabalun rahama kenan arafa wani dutse aka ce in yaje jajjefe shi wani dutse in aka ce in yaje sumbace shi to matsalan ta danganci dutse ne ko wanda ke bada umarni wanda ke bada umarni in ba ka duk dutse yadda yake dutse ta yi aka ce wannan dutse in ka je ka sumbance shi wannan jifarsa za ka yi wannan ko za ka tsaya waran ne tun safe har yamma rana na faduwa ka kama hanya shi ma ka yi aikin abinda aka ce ka yi shi ka yi shi yasa wannan abin ba shi kake kallo ba wanda ke da ikon ya ce ka yi din shi kake kallo an fahimta shine addini shine shari'a وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله عز وجل أن يفطر إلا من علة yace ba wanda ya halatta gare shi yana da azumi kansa wacce azumin da aka ce mutatabi aini yayi kada tsaya ko ɗaya ya sha sai ce ba zai sha ba sai dai in wata illa ta zo illa shi da rashin lafiya ko haila min illati maradin aw haidatin wa laysa lahu an yusafira fa yuftira sai imam malik ya bada fatawa ya ce to shi kenan ko watan azumin kansa mutum ya tafiya ai an bashi izini ya sha ya ce to in kana azumin ka fara mutu ta bi aini ba za ka kirkiro tafiya ba don ka samu dama ka sha to in tafiyar ta kama dole fa sai ka yi tafiyar za ka sha eh za a sha ko ba za a sha ba saboda me قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك kun ga adalci imamu maliku haza ahsanu ma sami'tu fi zalika ma'ana laysa huwa laysa huwa alwahid alladhi sami'a fi zalika sami'a haza wa sami'a haza wa sami'a haza walakin yastahsinu hadhihi almas'ala mafhum babu ma yaf'alu almarid fi siyamihi babin da ya zo na mara lafiya mutum na azumi shi ya hadu da ya samu rashin lafiya yaya zai yi قال حدثنا يحيى قال يحيى سمعت مالكا يقول yace naji imam malik imam dar al hijra yana fadar cewa al amru alladhi sami'tu min ahli al ilmi abinda najiyo wajen malamai idza qala al imam malik ahli al ilmi ai sun kai matuka cikin ilimi kenan don shi ne aka ce la yufta wa malikun fil madina ai ba a yin fatawa a cikin madina alhalin imam malik na aka ce ya da'ul jawaba wa la yujibu wa la yujaw wa la ya da'ul jawaba wa la yuraja'u haibatan wa imam malik in zai zo wajen karatu karatun hadisi sai imam malik yana tafiya cikin madina aka ce baya sa takalmi saboda girman manzon Allah amma zai zo ya karatun hadisin manzon Allah sai ya ci ado ya ci kwalliya ya ya sa turare ya yi asawaki ya zo ya zauna cikin kwarjini da rawani da komai cikin kwarjini ba wanda isa in an tambaye shi ya shuru ya ga ce ya da'ul jawaba wala yuraja'u haibatan in aka yi tambaya sai ya shuru ba cewa komai saboda kwarjini mai tambaya ma ba zai sake yin tambaya ba saboda irin daraja irin imam malik aka nika gari aka tafi daga kasan yaman ne ko ina ne aka aika mutane waɗannan matsalolin sun gagari malamai ku je kasan madina wajen imamu darul hijira ku tambaye shi waɗannan matsaloli suka tashi suka taso suka zo har madina wajen imamu malik in kai ne duk yadda za a yi ko karya ka yi ka ba da jawabi don ka fita imam maliki zai suka tambaye shi ya ce wannan ban san shi ba suka tambaya ya ce wannan ban san shi ba wannan ban san shi ba duk tambayoyin da suka yi kaɗan ya ba da jawabi suka ce to imamu dar al-hijra ai ko mu fa aka yi aka ce duk duniya ba wanda zai ba da wannan jawabin sai kai to yanzu mun je me za mu ce musu yace idza in kun je ku ce musu sa'altu malikan fa qala malikul la adri ce in kun je ku ce musu mun tambayi maliku maliku ya ce bai sani ba to shi yasa wannan kalma ta zo cikin usul mazhabil malikiya alkitabu was sunna wal ijma wal qiyas wa wa wa wa qawlu la adri wa qawlu la adri wanda yace ban sani ba to ya san bai sani ba ai ilimi ne la adri nisful ilm ba ka bane ba qawlu la adri nisful ilm tunda ya san bai sani ba man la yadri wa la yadri annahu la yadri fajtanibuhu fa innahu shaytan الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه إيش مرة لافية wanda mai azumi wanda rashin lafiya zai hana shi wannan azumi wayo taibuhu wannan rashin lafiya zai sa azumi ya wahal da shi ya galabaita wa yablughu zalika minhu zai sa ya shiga wani hali fa inna lahu an yuftira yace tabbas yana da izini a shar'ance lahu an yuftira ya sha wannan azumin وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة yace haka mara lafiyar da ba zai iya yin sallah tsaye ba sai ya sha wahala zai ji ba daɗi zai galabaitar da shi wa balaga minhu wa mallahu a'lamu bi uzri zalika bi qadri zalika wata riwaya wata riwaya bi uzri zalika Allah shi ya san gwargwadon wahalar da zai sha yace zai sallah a tsaye min al-abdi ومن ذلك ما لا تبلغ صفته haka kuma wata larurar da ba za ta kai sifan wahalar wannan ba wannan wahalar ta yi tsanani wancan wahalar ba ta kai wannan ba amma duk sun hadu a cikin wahala fa'iza balaga zalika imamu malik ya ce in mutum ya samu kansa cikin haka sallah ya yi sallah wa huwa jalisun ma ma'ana wa huwa jalisun a zaune ba haushe kenan ke cewa a zaune amma balarabe in aka ce wa huwa jalisu balarabe yana kallon kalmomin da aka yi amfani da su ne sai lissafi su eh sai ce to wa'annan kalmomin da suka zo sallah aka ce yi sallah to magana bata kare ba eh sallah aka ce yi sallah to sai ce wa huwa balarabe sai ce alwawu wawul hal huwa ضمير المنفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا جالس خبر المبتدا والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال أي حال كونه جالسا يا في كلمتك صلى أو جلس يا صلى حال كسن ينا زوني يا صلى أزوني ونين في كلمتك halin kasancewar shi yana zaune li'anna ziyadatul mabna ta dullu ala ziyaratul ma'ana wacce kawo asali ya ce wa dinullahi yusrun wannan magana imam malik ya rufa wa dinullahi yusrun saboda duk inda kaga kamar imam malik kamar imam abu hanifa imam shafi imam ahmad ibn hanbal duk inda kaga sun mafata wasu ta saba ma nasi ko hadisi ko tuba ko ba san wannan hadisi ba ko wannan hadisin ya iso musu ta hanya mara kyau ko ko ko haka aka haka imamu ibnu taymiya yace raf'ul malam anil a'immatil a'lam yace waɗannan manya manyan malaman da suka riga sun tsallake sun yi nesa in za ka zarge su ko kai maganar su kana cutar da kanka ne su riga sun tafi ba abin da ya hada su da kai sun gama sun tafi duniya duk ta jinjina musu don kai ka zo kana lalabe kana bata ma kanka lokaci ne haka ne kana tihin sakharatin yawman li yuhiyaha falam yudirha wa auha qarnahu alwa'il eh tinki ya jira ko mana karo rago ne je ya dauki kahon shera karo da dutse goron dutse yana bugawa yana fada da dutse sai a ce ka tausaya ma kanka kada ka tausaya ma dutse dusa ya sa abin da kake yi wa zai cutu to shi yasa duk sa'an da kaga zamu zo mu karanta wani hadisi mai ban mamaki zamu zo mu karanta wata matsala wajen Imam Malik mai ban mamaki tafi komai ban mamaki insha Allah وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر شيكا وقائدة شرعة أي Allah ya yi ma matafiyi sassauci a cikin tafiya ya sha azumi wa huwa aqwa ala siyami min al maridi ai matafiyi da zai sha azumi an bashi izini ai yafi marasa marasa lafiya karfi a kiyasi kenan sai sai na imam malik yayi qala allah ta'ala fi kitabihi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra marasa lafiya ko kuwa matafi to ya sha azumin alabashin daga baya ya rama fa'ar hasallahu azza wa jalla lil musafiri sai Allah ya yi ma matafi sassauci في الفطر في السفر وهو أقوى على الصوم من المريض alhalin kasancewar shi kuwa ya matafi yana da lafiya ai ya fi karfin yin azumi da mara lafiya amma shi an ba shi izini ai mishi sassauci to min babil aula mara lafiya ke an fahimta fa hadha ahabbu ma sami'tu ilayya ana daukan mana fatawan imamu malik kenan da adalcin imamu malik da ladabin imamu malik ina mana fa hadha الضمير يرجو إلى ماذا الكناية wannan abin da ya faɗa a habbu ma sami'tu ilayya shine abin da na fi so cikin abubuwan da na jiyo wa wal amrul mujma'u al mujtama'u alayhi indana shine abin da aka yi ijma'i a wajen mu mutanen Madina babu nazari fi siyami wa siyami anil mayyit babin da ya zo na mutum ya yi bakance zai yi azumi ko kuwa a yi mamaci azumi wasiyam anil mayyit mutum ya mutu a yi mishi azumi to za mu ga fatawar sahabbai da tabi'ai abinda suka faɗa a ciki in sha Allah قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نظر صيام شهر أكتم بي سعيد بن المسيب mutum ne ya yi bakance zai azumi wata ɗaya hallahu an ya tatawwa yana cikin azumin wata ɗaya ɗin nan sai ga litinin da alhamis ya shigo zai dakatar da wannan bakancin ya azumin nafila qala sa'idun ce sa'id ya ce liyabda abin nazari qabla an ya tatawwa ya karasa ya fara da bashin da ake bin shi ya biya bashin da ake bin shi sa'an nan ya yi azumin nafila wannan ƙa'ida ce babba a cikin shari'ar musulunci saboda me Allah madawakin sarki ya fada a cikin hadisul kursi ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai taba neman kusanci da ni da wani abin da na fi so ba kamar abin da na wajabta mishi ma'ana ga farilla wajibi a kan ka bashi ake bin ka sai ka bari ka je kana yin nafila kana ba da kyauta a'a ka sauke nauyin da ke kanka sa'an nan sai ka yi nafila fatawan sa'id bin musayyib kenan fatawan yana da ina dalilin fatawan a cikin shari'ar musulunci ina yake ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi to shi yasa suka ce in mutum yazo yana nafila aka tada ikama da zarar liman ya ce Allahu akbar shi ka yanke sallar nafila ka ce Allahu akbar ka bi liman wani suka ce atamma khafifatan wani suka ce sallan babu ita wani suka ce yayi yaya wani suka bi suka ce ai izan aka ce Allahu akbar babu wata la salata illal maktuba la nafiya salata to ina ma'ana la salata illal maktuba ga sallah kuma ana yi kana kallo ga sallah muna kallo kuma a ce babu sallah la budda wa an yatawajjaha nafi ila muqaddar alaysa kazalik ga sallah yana yi kuma aka ce babu sallah to wannan nafayin lalle ne sai a a mai da shi wajen wani abu muqaddam la salata wa hana nanzuru ilaihi wa huwa yusalli wala budda wa yatawajjaha an-nahyu an-nafyu ila muqaddar la salata maqbula la salata kamila la salata la la la budda wa anna an-nafya yatawajjahu ila muqaddar to da me ka kaddara shi la salata illa al-maktuba me kenan la salata maqbula la salata kamila la salata kaza la salata kaza yace idan aka fara la salata illa maktuba to shi yasa suka ce ka yanke sallar kai maza kai Allahu akbar tare da liman suka ce sakan daya a cikin farilla yafi maka awa daya a cikin nafila ba haka bane ba saboda me saboda ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in bi shay'in ka'idan ma kana مما افترضته عليه سئل عن رجل نظر الصيام هل يت... قال سعيد ليبدأ بالنظر قبل أن يتطوع أم فهمت قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك yace na samu labari kuma daga Suleiman ibn Yasar kwatankwacin haka qala malikun man mata Imam Malik ya kawo ta matsala kuma mai yar wahala kaɗan man mata wa alaihi nazrun min raqabatin yutiquha wanda ya mutu alhalin kuwa akwai bakarce da ya zai yanta wuyayi bayo bawa aw siyamin ko azumi aw sadakatin ko yayi bakance zai zai bada sadaka aw badana duk wa'annan abubuwa yayi bakance zai bada su fa ausa bi an yuwaffa zalika anhu min malihi sai ce in ya mutu ya bar wasiya a cire sadakan ko a yanta ko a mene menene a cikin dukiyarsa min malihi to mecece fata imam malik ala fa inna sadaqata wal badanta fi sulusihi imam malik yace yace in na mutu wani yana bina bashi wani yana bina kaza ko na zaka sai imam malik yace a in ya mutu ba za a taba asalin dukiyar ba sulusi dukiyar da yana da wa sulusu wa sulusu wa sulusu wa sulusu kasira kafin mutum ya mutu da zaran alamar mutuwa ta zo mishi dukiyar da yake mallaka tiriliyan duk ba nashi bane ba shi da iko shi ɗaya bisa uku a ciki misa eh ba mallakar sa bace ba ba shi da iko ya tasarrufi sai ɗaya bisa uku shine aka ba shi izini yayi wasiya ku gina min masallaci a ciki ku ba da sadaka ku yi kaza in yayi sama da sulisi ba shi da iko ba nashi bane na magada ne za ku ji abin da Imam Malik ya faɗa ai ya ce in aka ba su dama suna yin haka to mutum sai ya zo baya son magadansa su gaje shi dab da ya mutu sai ce ai ana bin shi bashin miliyan uku duk kuma abin da ya bari miliyan uku ne don ya haramta musu shi ne imam malik ya ce ɗaya bisa uku ne za a yi tasarrufi a ciki mun karanta wannan ya lokacin cikin kitabin saka ba ya ce cikin sulhun su za a cire ba abin da ake faɗa ke wannan dukiya da kake gani takan zama fitina fa takan zama fitina yanzu ƴaƴa kansu na dukiya fiye da tausaya ma baban su fa alhaji ba shi da lafiya an je ana ta jinya ana kashe kuɗi wallahi ƴaƴa shi su kar a kashe kuɗi a bar shi don mutuwa zai ba tashi zai yi so nawa kuwa so nawa gashi nan suna tambaya to alhaji ba shi da lafiya wannan jinyar da ake ana ta kashe kuɗi kuma ba tashi zai yi ba za a iya sa a yi mishi allura ya mutu ya karasa ya a kuɗi ya zo ya tarar da kanin su kudin wasa yana ya matsi alhaji da ya ce a ya kai ya ce a ba ga ga takardun gidan duk yana danne shi danne shi danne shi kara danne shi kara danne shi a kudi da kake gani ya yara ya yanzu ba su damu ba ba su ta wahalar ciwo har ya mutu da a doki kudin fa ai jinya sai su to ai ko ai jinya ko ba mutuwa zai yi dan me za a doki kudin ai jinya ma'ana an rasa biyu kenan ya mutu kuma sun rasa kudi kuma kudin shi inda hankalinsu yake nan sun fi son kudin da ubansu akwai 'ya'yan da in alhaji ya tsufa ya kai ba shi da karfi ba a bar su shiga wajen ko za su kashe kudi ko za su kashe shi sau nawa na kai jinya to za a fita da shi kaza a bar shi eh an ga fitar shi za a ji a kashe kudi su kuma hankali idan suna kan kudin ne ai kan kudin idon su yake Allah ya sauwake ko ai yanzu albarkar suna da yawa ko wa huwa yubadda ala ma siwahu min alwasaya sai a fara da waɗannan abubuwan bakancin da yayi sama da sauran wasiyoyin da zai yi illa ma kana mislahu shi dai abin da yazo dai kaman wancan وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به يجي أي ba kancan da ya din wajibi ne akan shi wannan kuma da ya ce ya bada kyauta a bada kaza kaza ai darajar su bai kai wancan wajibi ne akan shi wannan kuma ba wajibi bane akan shi ba ko mimma laysa bi wajibi wa inna ma yuj'alu zalika fi sulusi khassatan sai a sa cikin sulusi miliyan uku zabari to miliyan ɗaya yana da ikon ya duk dukiyar da ka bari fa in mutum ya zo dab da zai mutu ba shi da iko sai ɗaya bisa ukun dukiyar sauran duk na magada ne ba ka da iko ka yi tasarrufi cikin dukiyar ya shige ɗaya bisa uku na magada ne kuma dukiya ta zama ta su kafin ka mutu ke duna ra'asi malihi ba za ta ba dukiyar ba sai ɗaya bisa uku ciki li'annahu law jaza lahu zalika fi ra'si malihi wai da ya halatta in ya zo zai mutu ya ce ana bin shi ba su suka ko ya yi bakance ko abawa ne abawa ne sai ce ai la'akharar mutawaffa mithla zalika min al-umur al-wajibati alayhi hatta idza hadarat al-wafatu wa sara al-malu li warasatihi ai gaji ai da an ba da an bude wannan kofa da sai kowa ya jinkirta sai dab da ya mutu sai zai ce a ba wani kaza ko kowa ne na bin shi bashi ko kaza kaza kaza kaza saboda ya hana magadan shi cin gado samma mithla hadhihi al-ashya allati lam yakun yataqadaha minhu mutaqadid فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها ده هكا يا حلتا سيشرو سيدبدا يموت أنا كلن سنا كلن زي موت يبر مسلم لين قوما sai ce ai na yi bakance zan yi kaza ana bi na bashin kaza ana yi karkasa miliyan goma duk su tafi aka ce a ba shi da iko cikin duke sai dai ɗaya bisa uku shi ne za a cire a yi mishi waɗannan da sauran bashin da ake bin shi na zakar da bai bayar ba in ya je lahira ya yi bayani ya aka yi ta cirewa an shi ne bai cire ba dukiya ta zama ta magada wa asa an yi ta bi jami'i malihi fa laysa zalika lahu sai duk dukiyar sai bar bashi ta ci su ko alkawurra ko alkawari ko ya ce ai kaza ai kaza sai zama magada ba su da komai kenan to duk magada kuma yaya da suka ga uban su zai mutu suna tsammanin za su gaji dukiya suka ga babu komai wallahi tallahi sai dai su la'anci uban su akwai wanda ya shiga aikin banki saboda bai yadda cewa uban shi ya mutu bai bar kuɗi ba an san kama akwai akwai kudi a mai ya mutu ba abin da ya bari ya ce a'a akwai abubuwa a boye ya je shiga aikin banki bankin arewa aka bincika komai da komai aka ga mai bar kudi ba قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل يجي عبد الله بن عمر يا كسن أنا تنبيسا هل يصوم أحد على أن أحد aw yusalli ahadun an ahadin Abdullahi dan Umar in aka tambaye shi cewa mutum zai ma wani azumi ko zai ma wani sallah fa yaqulu la yasumu ahadun an ahadin wa la yusalli ahadun an ahad fatawan imamu fatawan Abdullahi dan Umar kenan babu ma jaa fi qada'i ramadan wal kaffarat babin da yazo na biyan bashin azumin wata ramadana da kuma kaffarat yace kaffara kaffara kenan ku ala haddathani yahya an malik an zaid bin aslama an akhihi khalid ibn aslama anna umar ibn al-khattab aftara zata yawmin fi ramadana wata rana ana zaune dab da shan ruwa sai aka samu girgije wuri ya duhu sai aka ga kaman rana ta fadi shi sai na umar ya bada izini aka sha ruwa fi yawmin zi ghaimin kenan ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال سيد أكشاروا سيوان يزيت يا أمير المؤمنين طلعت الشمس قرانا فتافتوفا أين كقاوان شاروا هل فهمت فقال عمر الخطب يسير أي كسكر ينادى صوتي ai ijtihadi muka yi ba ganganci ba ai in ma wani abu ne azumin kwana ɗaya za a rama to menene ke ciki an fahimta wa kad ijtihadna yace ai ijtihadi muka yi qala malikun yuridu bi qawli al khatb yasirun al qada'u fi ma nura wallahu alam wai ramuwan kaga imam malik sai adalci ce abinda ni nake ganin fadan sai na umar al-khatib yasirun mana al-qada saboda imam malik malikiya duk wani kuskure da aka samu aka sha ruwa sai aka karya azumi sai an yi ramuwa ko a yi kafara wa khiffatu ma'unati wa isarati yaqulu nasumu yawman makanahu to lokaci ne sai yayi aka samu girgije duhu ya shiga kowa yana ganin yanzu rana ta fadi sai aka sha ruwa sai kuma rana ta fito ya za a yi eh sai a yi mai sai a kame baki a ina ma nan kame baki daban sai sai a ci gaba da azumi ana fahimtar cewa rana ba ta fadi ba shikenan sai kowa ya daina cin abin da zai ji har lokacin da rana ta fadi to lokacin bayan an ci abinci din an karya azumi din ijtihadi akai ko ganganci aka yi ba ganganci aka yi ba kuma ijtihadin ya tabbata ce ijtihadin ya ba da ma'anan cewa rana ta fadi ko bai ba da ba ya ba shi sa sai a ci gaba da wanda ya kuskure ijtihadi da wanda in mutum ya azumi ya manta ya ci abinci kuma sai ya tuna ina hukuncin azumin shi yana nan to haka wanda ya ijtihadi ganin rana ta fadi shikenan wata riwaya sai sai na warce maktarafna ithman ai ba ganganci muka yi ba ba zunubi ba laifi muka yi ba ijtihadi muka yi muna ganin rana ta fadi sa'an nan daga baya kuma rana ya tabbata bata fadi ba sai kowa ya ajiye abincin shi ya ci gaba da azumin shi in ranar ta fadi sai a sha ruwa wannan azumi yayi ko bai ba yayi ko bai ba yayi ko bai ba yayi to wajen malikiya yan boko ke saboda ai su suna yi mai imam malik ta waye wani lokaci amma malikiya wajen su ai ba sai an sha in aka kuskure sai an rama eh malikiya aka kuskure sai an rama قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا كاغون مذهبي كما مي وحلا عبد الله بن عمر ma'ana ka sha watan azumi kwana talatin ko ashirin da tara ko biyar ko goma wai in ka zo ramuwa sai ka yi shi muta tabi kada ka sha in ka fara sai ka karasa man aftarahu min maradin aw fi safarin wanda ya sha azumin wata ramadana da uzuri kenan uzuri a shar'ance eh ka sha azumin kwana goma bayan watan azumi za ka rama aka ce in ka fara kwana goma nan sai ka karasa su kada ka sha ruwa to in mutum ya rarraba fa azumin sa yayi قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان عبد الله بن عباس da Abu Huraira suka kari juna ilimi a cikin ramuwan watan azumi faƙala ahaduhuma sai ɗayansu ya ce yufarriqu bainahu wanda ya zo ramuwan azumi zai iya yi shi yau gobe ya huta jibi ya yi ko wata ɗaya ko bayan sati ɗaya har ya tattara ya tattara har ya cika wa qala al-akharu ɗayansu kuma ya ce la yufarriqu bainahu a'a ba zai sha ba in ya kama ramuwan sai ya karasa لا أدري أيهما قال يفرق بينه ولا أيهما قال لا يفرق يتي ban sani ba tsakanin abdullahi dan abbas da abu huraira wane ne yace ramuwan ma sai an sai an za iya rarrabawa waye yace ba za iya rarrabawa ba amma abin da ya faru kenan to wanda yace ba za iya rarrabawa ba yana ganin abin da yafi kenan wanda yace za iya rarrabawa ya halatta ko bai halatta ba saboda darajar alfarman watan azumi shine ba za a sha ba قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء من استقاء wanda ya yi da gangan ya haras ya fitar da ya yi da gangan ya sa hannu ko ya sa wani abu ya fitar da hararwa aka ce zai rama wa man zara'ahu alqai'u wanda kuma abu ne taso mishi ba da gangan yayi ba ya fito mishi fa laysa alaihi alqada'u wai ba zai rama ba ai kaga abubuwa abu ne daya aka bashi ma'ana biyu da wanda ya ganganci da wanda bai ganganci ba aiki daya ne amma wannan aka ce da gangan yayi da niyya aka ba aka yi musu aka rarraba hukunci an fahimta niyya aka bambanta hukunci alhalal wal haram wajen malikiya gan kai da gangan ka fitar da da hararwa din shine yasa dole sai ka rama azumin ya karye kenan amma zara'ahu alqai'u kana zaune shi taso maka ba da izinin ba da aikinka ba da saninka ya fi karfinka ya fito ce shi ka wanke bakinka ka ci gaba da azuminka an fahimta da'iman akwai bambanci tsakanin alhalal wal haram an fahimta halal ya fi komai sauki da kwanciyar hankali haram ya fi komai wahala da tashin hankali misali kana dawowa gida aka ce aiwa ne ya zo kofar gidanka ya ta leke ya leka nan ya leka nan ya leka ya mata a cikin gidanka ‘ya'yanka sai ka ji me sai ka je ka neme shi za ka je ka yi tashi hankali ba ka bane ba wani kuma zai zo ya kwankwasa kofar ina son a auren min da ‘yar gidan nan da wanda ke nema wancan hanyar da wanda ke nema yanzu duk aiki ɗaya suke bukata abu ɗaya suke bukata ba abu ɗaya bane ba abu ɗaya ne suke bukata amma wancan zaka je kai tashi hankali da shi wannan kuma sai ka ce lalai mara ba a shigo da shi a bashi ruwa ya sha a bashi fura ya sha a bashi lemo ya sha saboda me saboda wannan halal wancan kuma haramu haza halalun wa haza haramu an fahimta to wannan shine da'iman abin da yake haramu yana wahal da mutane in za ka yi abin da bai halatta ba kana amfani da gabobinka da zuciyanka da wahala abin da yake halal kuma zai kai cikin ruwan sanyi gaskiya kana zaune kai da matarka kai da yarka kai da kanwarka duk kwalliyar da suke kana zaune kana kallon su hankali ka kwance ba ka bane ba to amma in ka fita waje mace ta zo za ta wuce kana son ka kalle ta ba ka son a ga kana kallon ta ya za ka yi ya aiki nawa za ka yi da kana zaune aiki ɗaya kake kallon su kake gaban ka gani ba abin da ke zuwa zuciyarka amma wannan haramun ne kana kallon ta kuma kana son ka ɓoye kana kallon ta ba ka son a ga kana kallon ta aiki nawa kenan kai to ka daina ka huta ba ka bari ka huta ba yasa duk abin da yake haramun wahalar da ke ciki ya fi abin da ke halal haka ne eh shaidan ne me yake me shaidan yake me yuzayyinu yana kawata ma ne yana kawata ma ne saboda duk abin da za ka yi shaidan ba shi da rabo a ciki sai ya wahal da kai duk abin da za ka yi shaidan ke da rabo kai ba ka da rabo sai shaidan ya karya ma gwiwa sai ya karfafa ma gwiwa ka fahimta duk abin da za ka yi shaitan ke da rabo kai baka da rabo sai karfafa ma gwiwa a ji a same ka gida za a gina masallaci za a gina makaranta za a je a taimaka ma marayu da Allah ka bada taimako ko hajji ki bada taimako ai to na Allah ba yawa na Allah ba ya kadan sai ta kawo dubu goma ta bayar ko ya kawo dubu goma ya bayar saboda me yanzu tsakanin shi da Allah ne lada zai samu shaitan baya son wani amma in aka zo cikin taro aka kamba mashi aka jinjina masa in ya tashi sai ce ya bada dubu goma sai ce ya ba da miliyan goma saboda mai yanzu shaidan ke da rabo shi ba shi da rabo sai karfafa masa gwiwarsa can tsakanin shi da Allah ne zai samu lada shaidan shi zarshe sa duk abin da yake taklifanci ina ma na taklifanci eh nauyi taklifanci kenan nauyi yasa duk abin da taklifanci ke ciki yana da wahalar yi zuciya rai baya so za ka ɗauki alkurani ya karatu izufi biyu izufi ɗaya kana allah allah ka gama ka rufe in ka ɗauki waya ko ka ɗauki talabijin remote kana kallo fa saboda eh saboda wannan takalifanci ne ko ɗanka yaro magana gida maganan ubansa ko uwarsa ko gida tana wahal da shi in ya fita waje bakin titi shi da abokansa ko fa a sake a yi magana a hore a yi dariya a tafa saboda me gida za a ce mishi ne tashi ka je kai sallah kada ka kalli kaza kada ka yi kaza taklifanci kenan taklifanci da'iman yana da nauyi yana nauyi akan zuciya kowane ne inda ta kalifanci ne yana da wahala ana sallah Allah Allah kake a sallah mai katar kuma aka ce sallan nan ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yayi iya dabararsa ya ga duk abubuwa sun kiyuwa sai sheka ya ce ya bilal arihna biha ya bilal da manzo Allah ce Allahu akbar yana ganawa da Allah sai ya manta da duniya duk balle abin da ke bata rai ba haka bane ba cikin sallah kenan wani bawan Allah mina salafi salihin saboda tsananin shakuwa da sallah suka yi yana tafiya daga madina ne ko za sham ko daga sham ne sai ya samu ciwo a kafansa likitoci suka ce bayan da za a sai an yanke kafan nan ya ce a'a suka ce ba yadda za a yi ya ce to ku kyale ne na fara sallah ku zo ku yanke ku tafi ya ce in na fara sallah sai ku zo ku yanke kafa amma yanzu kai ana Allah akbar Allah Allah kake yi in liman ya zauna ta giya na farko sai kana tunani ko ta giya farko karshe ce in kaga ya sallame sai ka ji dadi in ya tashi zai kawo biyu sai kaga sallar ta yi tsawo ya ba ga wani ba haka ne Allah eh duk abin da yake da taklifanci yana da wahala wallahi yana da wahala matarka ka kula da ita ka bata kaza ka bata kaza yana baka wahala amma aka je aka ce gashi nan kaza kaza kaza nan da nan zaka kafi kowa ba haka bane ba haka ne haka ne haka ne to taklifanci kenan yana da wahala fi sabilillah nauyi ne ai a zuciya a rai saboda tsiranka na ciki shedan kuma baya so kai ka tsira shi ya halaka قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أليس كذلك؟ أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان أن تنبي سيدنا سعيد بن المسيب إن متن يشاب يتباش أزمي يزو زي راما haka ce zai rama to ko shawwal kenan ko zuwa sha'ban in cikin azumi ne ai ba azumi ramuwa ake ko abin da ake yin azumi ake yi ada'i ake ba kaza'i ba in ka yi kaza'i an sha kenan bayan azumi to in mutum ya zo zai ramo zai ramo watan azumi din ya ce an ka qala sa'idun ahabbu ilayya alla yufarriqa alla yufarriqa qada'u ramadana wa an yuwatira yace ni abinda nake gani yafi mishi yayi su jere kada ya yanyanke su amma bai ce wajibi bane haka ba yana gani abinda yafi kamata kenan قال يحيى سمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس فليس عليه اعاده فتو امام مالك كينا انا بك باشن azumin kwana goma ko kwana biyar ka zo za ka yi kai daya bayan sati biyu kai daya bayan sati daya har ka gama yace azumin ka yayi wa zalika majziyun anhu imam malik yace in yayi haka ai yayi wa habbu zalika ilayya an yutabi'ahu kaga adalci amma abinda nafi so in yazo zai rama bashin azumi din nan ya yi su jere kamar yadda ake yin su cikin azumi kamar yadda ake yin su ada'an ya yi su jere haka in zai qaza'an ya yi su jere wannan mustahabbi ne abinda yake ganin ya fi kenan amma bai hana ɗayan ba قال مالك من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه imam malik ya ce duk wanda ya ci abinci da gangan da zai rama wannan ranar to wannan fatawar za akwai nassin da ya saba akwai nassin da ya fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya fa akala aw shariba fi ramadan falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu alaysa kadhalik to yanzu ga abin da imam malik ya faɗa amma kuma dukkansu da imamu malik da imamu ahmad imamu shafi imamu abu hanifa dukkansu ce iza sahal hadithu fa huwa mazhabi to hauna sahal hadithu fama huwa mazhabu malikin alhadith alaysa kadhalik dukkan suka ce in na faɗi magana kuka samu hadisi da ya sha babban da magana ta ku ɗauki magana ta ku jefar da ita ku ɗauki hadisi ku yi aiki da shi eh adalci kenan ku ai in ba haka ba ai ba za su samu ɗaukaka ba haka kawai Allah ya ɗaukaka su saboda adalci akwai manya-manyan malamai imamu malik yana da wani almajiri guda sunan shi lais ana cewa ya fi imamu malik ilimi imamu ahmad imamu shafi suka ce allaisu afqahu min malik eh almajirin shi ne babban malami ne babban malami ne imamu malik da kanshi ya san matsayin shi amma sai suka ce allaisu afqahu min malik wai laisu yafi malik sanin fikihu sai dai Allah ya rab Allah ya raba rabon shi ba malik ka taba jin mazhabin lais yana da mazhabi bai gaza mazhabin ba malik ba mazhabin lais ibn jarir tabari sufyan thauri mazhabai da muka sani guda hudu din sun fi mazhabai 40 amma waɗannan guda hudu su ne Allah ya sa musu albarka suka yar duniya ana aiki da su har a da kasa insha Allah kun taba jin mazhabin lais almajirin imam maliki ne amma babban malami ne imam shafi da imam shafi da allaisu afqahu min malik sai dai Allah ya raba rabon shi ne ba malik ya zama na malik shine ya shuhura mazhabin sa ya bi duniya duka baki daya ina mazhabin ibnu jarir tabari ina mazhabin sufyan sauri ina sun fi mazhabobi 40 kowanne bai gaza wa'annan mazhabobi guda hudu ba fa e kowanne a cikinsu bai gaza waɗannan mazhabobi guda hudu ba to amma waɗannan guda hudu Allah ya sa musu albarka almajiransu sun yada a duniya wayancan kuma sai da cikin littafi قال وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس البكي أنه أخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت ناكسة تارد مجاهد ينا طوافي لكن كعبة فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة sai wani zai tambaye shi dangane da hukuncin kafara amu ta tabi'atin am yaqta'uha za a yi su ne jere ko zai iya daddatse zai iya qala humaydun fa qultu lahu na'am yaqta'uha in sha'a sai nace a zai iya zai iya yin su jere zai kuma iya yin su ba jere ba قال مجاهد لا يقطعها فإنها من قراءة أبي بن كعب ثلاثة أي... ثلاثة أيام متتابعات سي مجاهد يتي آه جيرزري ميسا يتي أكوي قراءة دقى أبي بن كعب تي ثلاثة ثلاثة أيام متتابعات كلمة متتابعات يتي تنونة تيوا جيريكي أي أنجا إنما لما يتكسكي سكي تاري جونا إلمي كو in baka san abu ba aibi ba ne baka sani ba aibi ba ne eh amma yanzu mutum na zaune kowa ya aka bugo mishi aka tambaye shi yana wanda bai sani bai tambaye ka shi na aka kai shi to dan me kai kake jin ba daɗi ka ce baka sani ba to maimakon ka bada fatawa ba daidai ba ka kashe wayanka ba a ka kashe wayanka kowa ya san network ba na da wahala Najeriya ya bugo shi ka ce ai network ne ba daɗi kai kuma ka san wani network ne ba daɗi wani network ne ba daɗi to na fatawar ya fi ka ba da fatawar da ba daidai ba قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يسام متتابعا yace ma malik yace abinda nafi so shine abinda Allah faɗa cikin alqur'ani din nan ayi azumin jere ba haka bane ba قال يحيى وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان إمام مالك يتي ما تتواي غري تنا cikin azumi فتدفأ دفأة من دم عبيط mace ta waye gari tana azumi sai jini ya fito mata sabon jini ba da wata illa ba al'abid itibatan ba wata illa ba haka ne ya fito mata kuma ba lokacin hailarta ba fi gairi awani haidiha sun matantaziru hatta tumsiya an tara misla zalik sai ya ɗauki ta jira har zuwa yamma bai sake dawowa ba fala tara shay'an summa tusbihu yawman sai aka waye gari kuma ta tashi da azumin fatadfau duf'atan ukhra wa hiya dunal ula sai jini kuma ya fito mata haka kawai ba da wani sababi ba inda sababi ne ai an san ma'anarsa an san illa haka kawai jini ya fito mata ta jira har zuwa yamma kuma jini bai sake zama thumma yanqati zalika anha qabla haidatiha bi ayyamin kafin kwanakin hailanta hakan din ya faru mata fasu ila malik sai aka tambayi imamu malik kaifa tasna'u fi siyamiha wa salatiha to wannan matan ya za ta yi da azuminta da sallarta qala malikun imamu malik yace zalika damu min alhaida imam malik yace wannan jinin cikin hailanta ne fa idza ra'atu faltuftir in ta gani haka ta karya azuminta wali taqdima aftarat tarama abinda ta sha saboda wannan haila din fa idza zahaba anha damu faltaktasil wa tasum in jinin ya dauke ta yi wanka ta ci gaba da azuminta wasu ila amman aslam fi akhir yawmi min ramadana aka tambayi imamu malik mutum ne ba musulmi ba ne aka kama azumi ɗaya biyu uku sai da aka yi ashirin ko da biyar ko da takwas dab da azumi zo ya musulunta hal alaihi qada'u ramadan kullihi wajibi ne a kai shi ya rama watan azumin ramadana eh aw yajibu alaihi qada'u al-yawm alladhi aslama fihi ko ko a'a ranan da ya zo ya musulunta din nan rannan zai rama dole wa qala laysa alaihi qada'u ma madha yace ai ba zai rama abin da ya wuce ba kafin ya shiga musulunci wa inna ma yasta'nifu siyama fi ma yustaqbalu ai zai fara azumi ne badi insha Allah bana azumi ya riga ya kare an kai kwana 29 ko 30 da azhar sai zo ya musulunta wannan azumin na karshe wajibi ne akan shi ba wajibi bane akan shi ba zai rama watan azumi aka ce a ba zai rama ba saboda lokacin da azumin ya wajaba bai wajaba akan shi ba wa habbu ilayya an yaqdi al-yawm alladhi aslama fihi imam malik sai ya adalce ce abinda ni naga abinda na fi so ran da yazo ya musulunta din ne ya rama wannan ranan kadai ranan rama wannan ranan wajibi ne akan shi aka ce a ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى